الرحيم صلاة الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا daya ga watan rabiu sani shekara ta 1434 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da sha daya ga watan biyu shekara ta 2013 a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida idan ba ku manta ba satin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta tara kenan walladina kafaru wa kazzabu bi ayatina ta goma ko yawwa ina jin nan zamu tashi ta goma din ko yawwa to ta sha za a tashi haka ne tabbas to muna neman afuwa ga yan uwa dangane da jinkiri da aka samu mun dan samu mantuwa haka da kuma matsala da ta hanya kun sani muna neman za ku yi mana afuwa insha Allah Allah ramma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون idan ba ku manta ba satin da ya gabata Allah madaukin sarki ya yi bayani cikin ayar da muka tsaya wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina lalle waɗanda suke kafirai suka karyata ayoyin mu inji Allah tabaraka wa ta'ala ulaika ashabul jahim to waɗannan su ne yan wuta to shine Allah madaukin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani uskuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar ubangiji tabaraka wa ta'ala da take kanku iz hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum yayin da wasu mutane suka himmatu su shimfiɗa hannayensu gare ku na cutar da ku shine iz hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fa kaffa aydiyahum ankum sai Allah ya kame hannayensu daga cutar da ku ku tuna wannan ni'ima da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya muku an nemi a cutar da ku ba ku sani ba Allah ya ba ku kariya da tsaro na musamman ba kaffa aidiyahum ankum wattaqullah ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah wa ala Allah falyatawakkal almu'minun lalle ga Allah mu'mine suke tawakkali ana nufin man tawakkala ala Allah kafahu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi ma a hammaku ta Allah ma za ka ƙara bata ba ta wannan za ka ƙara bata ba wa hafizahu min sharrin nasi wa asamahu wanda duk ya dogara da Allah to Allah zai kiyaye shi daga sharrin mutane kuma ya bashi kariya wannan aya tana nuna mana cewa cikin ni'imomin da Allah yake muku ku musulmi akan iya nufatan ku da sharri ba ku sani ba Allah ya kare sharrin akan ku kamar yadda aka nufaci manzon Allah da sharri Allah madaukin sarki ya kare shi haka kuma kuma addinin ku za a yi nufatansa da sharri Allah ya kare ku a gidanka Allah zai kaddara wani abu ya zo na sharri Allah ya tsare ka ko kuma makiya za su nuface ka da wata masifa Allah ya baka kariya albarkacin addu'o'i da azkar da kake as-sabah wal masa addu'o'i na safiya da maraice ku tuna wannan ni'ima din to in kun tuna kuma sai ku ji tsoron Allah ku yi wa Allah bauta har wato daga Jabir dan Abdullahi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka a wani wuri wata rana masauki ne da suke sauka suna tafiya mutane suka rarrabu kowa ya zai samu gindin bishiya da gindin inuwa inda zai zauna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daman da inda yake tafiya yana tafiya da takwabinsa ya zare takwabinsa ya rataye shi a jikin bishiyar da yake kwanciya ya rataye takwabin ya yi kwanciyarsa sai ga wani mutumin ƙauye ya taho yana zuwa bai tsaya a ko'ina ba sai fisge takwabin annabi din nan sallallahu alaihi wasallama alhalin manzon Allah bai farga ba ya kama wannan takwabi sai ya zari takwabi sai ya juyo kan annabi ya daga takwabi kamar zai zabga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da manzon Allah man yamna'uka minni waye ya isa yau ya tsare ka daga ni waye sai kare ka ai kana cewa Allah Allah to yau waye zai kare ka manzo Allah ce Allah ya ce Allah shi zai tsare ai shi ji yake in an ga takwabi wa za a bar Allah wataƙila in kai ne sai ka ce a ai ba wani sai kai Allah kiyaye mu an faɗa shirka kenan ya takwabi bai zare zai zabga annabi waye zai tsare ka kuma annabi ya san makin Allah ne sai ya ce Allah ne zai kare ya ce man yamnauka minni waye zai tsare ka daga gare ni annabi ya ce Allah ya sake cewa man yamnauka minni kai waye zai tsare ka daga gare ni annabi ya ce Allah Allah shi zai kare ni malam ka ji aqida shi yasa ake so ko ana da kawa a turmi kakkabar Allah eh wanda ya kama Allah ai shikenan ai shi sa Allah ya ce a ƙarshen ayan wa alallahi falyatawakkalul mu'minun akan Allah kadai ga Allah kadai mu'mini suke dogaro ai shi sa ayat ta rufe da wannan dan a nuna muku manzon Allah ya cikakken tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala to wannan mutumin ƙauyen da ya zo ya yi wa annabi wannan shine ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum yayin da mutane suka himmatu shimfiɗa hannunsu gare ku su sare ku da takwabi abin ya faru ga annabi ne amma ga al'ummar su ya samu gaba daya tunda an taba annabi an taba mai ko ba ka bane fa kaffa aydihum ankum Allah ya ce sai muka kame hannayensu daga gare ku yanzu waye ya hana balaraban ƙauyen nan ya zabga manzo Allah takwabi Allah Allah Allah manzo Allah yana cewa Allah Allah malam yana gama faɗan wannan Allah din kawai sai jikin balaraban nan sai kama rawa yana rawar jiki malam sai takwabar sai faɗi ba fa cewa annabi ya ban takwabi na ba cewa da ya Allah ɗan shi sa kaga kabbaran nan yana da amfani barai da gaske je ka zuwa falastinawa har nan isra'ila sojojin isra'ila suna harbin su suna menene su wallahi suka hadis suka ce Allahu akbar sai ga karnan sun danna da gudu malam sun zubar da bindiga sun abin akwai wani sirri a cikinta Allahu akbar din nan ba shi yasa wani ya ce to ku kiyaye fada fadin Allahu akbar din nan kun je wani guri kun faɗi ta za ku ba za su ku bar ta sai lokacin bukatar ta ya zo sai a faɗe ta ko yan hizba ma da suke yin operation ai suna ba da labari yan hizba an suka je gidan masu shaye-shaye masu bin mata wallahi wannan sannan abu in sun je fa sai a biyo su da makami akwai inda ake zuwa da barandami da abin yanka abin tsara amma wallahi in hizban nan suka tsaya suka danna kabbara wallahi sai sai ga yan giyan nan da masu matan nan sun danna da gudu mal ku tambaya anan na san akwai yan hizba anan gurin za su ba ku labari in dai an je operation suna wannan kalmar Allahu akbar din nan Allahu akbar din ce tabbas ko shakka ba takobi yana faduwa manzo Allah ba sai cafke ba ya rike takobi a wata riwayar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya daga ya ce kai kuma wa isa ya hana nan buge kai sallallahu alaihi wa sallam annabi ya kira sahabbai ya ce kun ji kun ji abin da ya faru ga wannan bawan Allah da ya mun kuma mutum yana nan bai gudu ba sahabbai kai ya kai ya ce a ku iyale shi ku rabu da shi walam yu'aqibhu annabi bai masa uquba ba haka imam al-bukhari ya ruwaito wannan hadisin da imam muslim a cikin sahihin sa a wata riwaya da imam tabari ya ruwaito a cikin tafsirin sa a cikin durrul mansur ma ya zo haka imam al-baghawi shi ma ya kawo cikin tafsirin sa wata rana ne su kafirai suka kira annabi sallallahu alaihi wasallama suka kira shi ya zo dan su tattauna ya ce kaza su ce kaza ya taho da su ali bin abi talib da sauran sahabbai suka zo unguwar yahudawa suka baro madina suka zo wajen madina suka zo suka tarar da yahudawa suka shigo inda suke sai zo ya zauna ga bangaren musulmi da su can to sai ɗaya daga cikin yahudawan nan sai yake cewa kuna so in kashe muhammadu yau yake ga yan uwansa yahuda suka ce barai kuwa ai da zaka kashe mana shi yau da ka ka burge mu jama'a ku duba yadda ake bin manzon Allah za a kashe shi tun da yana raye to yanzu akwai abin wani abin mamaki dan wani mutum mai addini irin na annabi sallallahu alaihi wasallam an kashe shi ba wani mamaki a ciki na'am kuna so in kashe Muhammadu ta ce eh sai ya tashi sai ya tafi sai ya hau saman gini suka ɗauki wani katon dutse dutse kato wanda in aka sako wa mutum shi ma bai zai iya ɗagawa ba zancensa ya ƙare annabi yana zaune haka da shi da sahabbai suna zaune suna jere saman ginin kuma a bayansa bai sani ba ashe sun tattako sun tattako za su ɗauko wannan dutse annabi yana magana da su a nan sun ɗauki hankalinsa shi ne yana tattaunawa da su ashe wani ya hawo ta bayansa sama ya da ko dutse ku duba yadda ake shirya musulunci makirci tun alfijir yana cikin wannan sai Allah madaukin sarki ya masa wahayi ya sanar da shi mala'ika jibrilu ya zo ya ce tashi daga wannan wurin sai annabi ya tashi kamar ruwa zai kama ya tashi ya bar wurin sai ya ce wa Ali bin Abi Talib a riwayar aka ce Ali bin Abi Talib yana tsaye a bakin kofa a lokacin yana gadin saboda koda wani abu zai je dawo ka duba wani ikon Allah Aliyu can yana can yana bada bodyguard ashe nan kuma ta baya za a zo a yi illa ashe kaga tsaro ya kamata a bada shi ta gaba ta baya ta kudu ta arewa da ta ciki ma subhanallah sai annabi ya ce wa Ali bin Abi Talib idan sahabbai na suka tambaye ka a ina nake ka ce musu na tafi Madina duk kowa ya taho ya biyo ni ba za a yi wannan zaman ba haka annabi ya silale ya kama hanya ya tafi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama suka kama hanya suka tafi a wata riwayar ya dawo ya tattaro sabai ke cewa to ba su sake zama kuma anan ba tunda an zo a yi magana arziki da su su kuma sharri za su yi wa al'umma to kaga wannan ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'mar Allah a gare ku idh hamma qauman an yabsutu ilaikum aydiyahum mutane suka himmatu su shimfida hannayen su gare ku su cutar da ku su jefo muku wannan dutse kenan fa kaffa aydiyahum ankum Allah ya tsare hannayen su daga gare ku wattaqullah to ku ji tsoron Allah wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ku sani cewa duk mumini akan Allah yake dogaro wallahi duk wanda ya kama Allah ya dace وعلى الله فليتوكل المتوكلون وتعالى الله يتي ga Allah tabaraka ta'ala shi shi kadai masu tawakkali suke wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah zai kamata ku dogara in kun kasance ku mu'mine ne in ku ba mu'mine bane kuma ku kama wannan Allah to ina wanda yake neman kariya ga wannan Allah wai a baka wai hoton shehu ka liƙa a motar ka wai motar wai ba za ta yi hadari ba wai wannan hoton wai albarkacin wannan hoton wai shine wai zai hana ta hadari haɓaran su baka laya ka rataya a ƙarƙashin su tiyarin motar ka ka dogara da laya ka bar Allah wai in dai layan nan tana nan to babu kai ba hadari sai dai ka gana yi su baka laya ka sa a ƙarƙashin kujerar motarka subhanallah akwai wanda ake ba shi layin ma ya sa ta a cikin giya wani abu na roban nan ta giya haka za a je a daga a jefa layar a ciki za ta ba shi tsaro su ba ku laya ku rataya a ƙofar gida su ba ku rataya a cikin ɗakunan ku rataya a dukkan abubuwan mu'amalolin ku na yau da gobe subhanallah sun raba ku da Allah a baka hoton wani yana rike da sanda a kofar gidanka da rawanin sawai shine mai gadi kaga wannan akwai hadari a ciki wallahi da haka ya koyan uwana ku kama tauhidi ku rike gaskiya in zaka fita wai sai ka nemi sa'a a wurin malami wai sai ka je wai malamin ka wai ya duba maka hanya wai zaka tafi kwatano zaka siyo kaya zaka tafi america zaka yi sayayya wai sai malamin ka wai ya duba maka hanya to ina Allah yake ina Allah yake kun manta da ubangiji da ku dogara ga Allah shi shi kadai ku nemi taimakonsa to a rama sai ce ne ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا هكا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم الله أكبر وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم الله أكبر لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل yayin da Allah madaukin sarki ya umarci bayansa muminai da cika alkawari wanda ya rika daga gare su a harshen ko a bakin bawansa kuma manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarci muminai su rike wannan alkawari su cika shi kuma su tsaya akan gaskiya su kuma ba da shaida akan adalci kuma Allah ya tunatar da mu a cikin ayoyin da suka gabata ni'imominsa da ke kanmu na fili da na bayyane da na ɓoye ya shiryar da mu zuwa ga shirya ya ɗora mu akan hanyar gaskiya to sannan yanzu kuma zai ci gaba da yi mana bayani ta yadda ya kamata mu riƙe alkawari ɗin mu kama shi gamgam kamar yadda Allah ya ɗora wannan alkawari ga waɗanda suke ahlul kitabi al-yahudu wan nasara suka warware alkawari su ya ba su alkawari suka warware to ku kada ka warware da suka warware alkawarin sai Allah ya biyo bayan warware alkawarin da suka yi masa da la'anta kuma ya kore su daga rahamarsa tabaraka ta'ala sannan kuma ya sanya zukatansu suka zamanto ba masu fahimtar gaskiya ba suka kasa gane al'ilmun nafi ilimi mai amfani suka kasa gane al'amalus salih da kuma aiki na kwarai suka bata bata mabayyaniya to shine Allah ce walaqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'il hakika Allah ya riki alkawalin banu Isra'ila wa ba'athna minhum 12 naqiba sannan muka tayar daga cikin su mutum goma sha uku wakilai in an ce naqib kamar wani mai tsaro ko mai lura daga ciki an ce ana nufin urafa'u urafa'u qaumin mutanen da suka samanto su suka fi sanin Allah a cikin jama'a su Allah ya zaba mutane goma sha biyu a cikin kabilunsu sun san mubaya'a sun san as-sam'u wa ta'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da littafin Allah yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo yin mubaya'a a lailatul aqaba kamar yadda jama'a sun san wannan da yawa annabi ya zaɓi mutane goma sha biyu ifna ashar naqiban uku daga cikinsu daga kabilar aus ne akwai usaid ibn hudayr da kuma sa'ad ibn khaisama da rifa'a ibn abdul munzir wasu sun ce an canja shi da abul haitham ibn tayhan tara kuma daga cikin kabilar khazraj su ne abu umama asad ibn zurara da sa'ad ibn rabi'a da abdullahi ibn rawaha da rafi ibn malik ibn al-ajlan da albara ibn ma'rur da ubada ibn samit da sa'ad ibn ubada da abdullahi ibn amr ibn haram da al-munzir ibn amr ibn khunais waɗannan su ne nuqaba da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zaba mutum goma sha biyu sun kasance urafa'un ala qaumi au urafa'a ala qaumihim su suka fi jama'ar su gaba ɗaya sanin al'amarin annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka su ne aka kulla wannan alkawari din da su da mubaya'a ga mutanen su gaba ɗaya dangane da bin annabi ala sami'i wa ta'a su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su zama wakilai su ne naqib din shi yasa ake ce da munita a aji naqib monitan aji kaga kamar shine wakilin aji in malami zai faɗi sako sai a gaya monita to waɗannan su aka zaba a cikin ƙabilun su mutum goma sha biyu ɗin nan wa qala Allahu inni ma'akum Allah ya ce a gaya musu ina tare da ku bi hibzi wa kala'ati wa nasri zan kare ku zan lura da ku zan taimake ku la ina qamtumus sala ga saƙon in dai kuka tsayar da sallah wa atitumuz zakka kuka bayar da zakka wa amantum bi rusuli kuka yi imani da manzanni na gaba daya ai saddaqtumuhum fi ma yaji'unakum bihi min alwahyi kuka gaskata su dangane da abin da suke zuwa muku na wahayi wa azzartumuhum kuka ainihin taimaka musu nasartumuhum wa azartumuhum alal haqqi kuka taimaki manzannin Allah kuka agaza musu akan faɗin gaskiya da yada gaskiya da taimakon gaskiya wa aqrabtumullaha qardan hasana kuka bawa Allah bashi kyakkyawan bashi wa huwa al-infaqu fi sabilihi wa ibtigha'a mardatihi ciyarwa ne saboda Allah da neman yadda ubangiji la ukaffiranna ankum sayyi'atikum Allah ce insha Allah zan kankare muku wallahi zan kankare muku munanan zunubanku zunubakum amhuha wa surha zan shafe in sitirce ranar tashin alkiyama wala u'akhidukum biha ba zan kama ku da zunubi ko ɗaya ba in dai kun tsaye da sallah kun yi imani da Allah kun ba da zakka kun yarda da manzannin Allah wa zartumuhum kuka taimakawa bayan Allah manzannin Allah to ni kuma zan yafe muku zunubanku ba wannan kaɗai ba wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu kuma zan shigar da ku aljannatai wanda korama ke gudana a gargashin su gidan aljanna gidan ni'ima gidan rahama dukkan wani abin ki za a kore muku kuma dukkan wani abin so za a baku fa man kafara ba'da zalika minkum duk wanda ya kafirce kuma bayan wannan alkawali da muka yi kun ga alkawarin ayan ce la in aqamtumus sala in dai kun tsayar da sallah wa ataytumuz zakata in dai kun ba da zakka wa amantum bi rusuli in dai kun yi imani da manzan unda manzannina wa azartumuhum kuma kuka karfafa su kuka taimaka musu wa aqradtumullaha qardan hasana kuka bawa Allah kyakkyawar rance shine kuka ciyar ai mai ciyarwa kamar ya bawa Allah bashi ne wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin duk abinda kuka bawa Allah kuka ciyar to Allah zai mayar muku dan shine mafi alkhairin masu azurtawa to kaga ai alƙawarin ya fito ko to shi kuma me zai su abinda yake kansu shine me aqamtum salat daya atitum zakata biyu wa amantum bi rusuli ko uku kenan ko wa azartumuhum kuka karfafa su hudu kenan wa akartumullah qardan hasana ko ba Allah kyakkyawar rance nawa kenan abubuwa guda biyar shine mithaqal ladina utul kitaba alqawalin da Allah ya ce ku riga kaga wannan magana ana magana da su kuma amma da mu ake fa dan duka babu abin da bai shafe mu ba bal ana ba mu labari ne dan mu ma din mu yi aiki ya ku al'umma idan kun tsaye da sallah kuka ba da zakka kuka yi imani da manzannin Allah kuka taimaka wa manzannin Allah kuka bayar da dukiya saboda Allah kuka taimaki addinin Allah laukafiran na ankum sayyi'atikum to ga na Allah kuma shi kuma zai yafi ku zunubin ku kaji daya bayan yafe zunubi me bawa yake jira kuma wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu kuma zan shigar da ku aljannatai wanda koramai na gudana a karkashin su to an gama faman kafar ba da zalika wanda ya karya wannan alkawari bayan wannan faqad dalla sawa as-sabil hakika ya bata ya bar hanya ta kware faman khalafa hada al-mithaqa ba'da aqdihi wa tawkidihi wa shaddihi baya wanda ya karya wannan alkawari bayan an daura shi an karfafa shi ya zo ya musanta ya ce ya fasa ya daina wa amalahu mu'amalata man la ya'rifuhu mutum ya zo ya mu'amalanci wannan alkawari na ubangiji kamar irin wanda bai san alkawarin ba faqad akhta tariqal wadiha hakika ya kauce wa hanya ta kwarai kuma wa'ada la'anil huda ila dalal ya kauce wa shari'a ya koma bata wannan aya din tana nuna mana ya koyan uwana ku rike alkawarin ubangiji ashe duk nan da muke zaune a duniya muna zama alkawari ne mu wannan alkawari tunda Allah ya halicci annabi Adam alaihi salatu wasalam ya dauki wannan alkawari kuma ya gaya wa annabi Adam kuma zuri'ar annabi adam suka ce eh sun yadda tun suna cikin tsatsonsu ashe alkawari ne akan ka kai sallah alkawari ne Allah ya baka kuɗi ka bada zakka alkawari ne akan ka kai imani da manzannin Allah duka kuma alkawari ne gare ka taimaki manzannin Allah in kana tare da su in baka tare da su kana tare da sunnan su ai tunda yanzu baka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kana tare da sunnarsa ba to a ganka cikin masu taimakon sunna ba masu faɗa da sunna ba abin tausayi mutum musulmi yana musulmi amma yana cikin layin waɗanda suke yaƙar sunnar annabi bai yau wanda ya rike sunna ya ce a zo a yi sunna abin manzo Allah wai wannan shine abun zargi shine abun suka abun mamaki ka duba ƙarya ƙarya ta zo tana neman ta danne gaskiya shi za a sa wa ido shine dan ta'adda shi ake cewa dan kaza ne dan tsananin addini ne in kana so ka zauna lafiya a duniyance dai a wurin su su to kur mutum ya zama cikakken dan iska wallahi malam duk wanda ya zama dan iska mutumin banza bai da addini mara mutunci yana abu ko damuwa ma da shi za a yi wallahi ko damuwa da shi ba za a yi ba kuma yau da gobe tana nunawa daman din mai gaskiya dole a tsangwame shi in kaga an kyale ka kana abin da kaga dama to sun riga sun gama da kai ne sun san daman kai batacce ne Allah nake gaya muku yahudawa sun faɗa suka ce ba su da matsala a duniya duk cikin musulmi irin musulmin da suke cewa su ne salafiyuna a salafiyuna masu cewa suna riko da alkur'ani da hadisi suka ce waɗanda suka fi kowa haɗari su ne damuwarsu da haka ko doka ce za ga to sai an fi tsananta waɗannan amma kaga an saka doka an kyale ka daman kai suna ganin ai da kai da su duk ɗai ba ka da wata matsala wani abu zai iya juya ka watakila an gama kwangilar da mai gidanka baka sani ba sun bar kana ihu a gari kawai shi ya ji ya karbe yan abin da zai karbe amma ku sani cewa alkawarin Allah dai gaskiya ba za ta kwanta ba wallahi tashi za ta yi ƙarya kuma ita ce za ta kwanta ba irin wahalar da manzo Allah ya sha ba a Makka da Madina amma sai Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya zo da Makka ba ta shigowa gare shi ya zo zai shiga ya umra aka ce ba zai shiga ba ku tuna sulhul hudaybiya ba zai shiga ba su umar suka ce ya manzan Allah ka bar mu buge su mu wuce wallahi annabi ya ce ku yi hakuri umar ya ce ya rasulullah ba kai kace mana za mu shiga ba la tadkhulunna al-masjid al-haram in sha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa mukassirina la takhafun babu tsoro a tattare da ku kace za mu shiga ga mu mun zo manzo Allah ba mu guri mu shiga sai annabi ya ce ya Umar da nace maka za mu shiga nace maka yau za mu shiga dan shiga za mu shiga dan shiga za mu shiga annabi ya ce wa sahabbai kowa ya je ya cire ihramin sai ya aski ya yanka dabbarsa sahabbai malam sun shiru kurin an ce an an an an an ana zaman takaici da damuwa yace ku yanka ku yi aski mu koma madina ga su ga makka suna hango ta wallahi kafirai sun zawo jaro ta kubba suna kan dawaki sun kewaye sun ce ba wanda ya isa ya shiga garin manzan Allah dan makka ne a nan aka haife shi cibiyarsa nan take iyayensa da asali tarihi ya sani dan garin ne ba zai ka shiga ba saboda me saboda musulunci ashe ba yau kadai aka fara tsangwama addini ba wanda yake tsangwama addini yau ya je karanta tarihi ya gani na da da suka fi kowa kafirci su suka tsuguna suka haifi kafircin ba su danne addinin ba yanzu kuma wani karamin kafiri wala bai iya danne addini ba insha Allah ta'ala annabi ya ce ku yi haƙuri ya yi sau uku ba su yi ba ya koma gida ya koma masaukinsa wajen matarsa ummu salama baiwa Allah dattijiya ya ce ya ummu salama ma shanun nas me ya samu mutane ne kam me ya dame su ta ce me ya faru ya ce na ga zabayo sun fusata sun shiga damuwa bacin rai ya musu yawa hanna ce da su su yanka dabbobinsu su cire ihrami su yi haƙuri ba za mu yi umra ba yau mu koma gida madina kowa ya shiru ya zare mu ido gani suke kamar daga baya za mu shiga ne komai ta ce ya rasulullahi kai dai kana ganin halin da suke ciki irin su umar hankalinsu ya tashi suna cikin damuwa ka ba su dama za su shiga in kai ka ce kar a shiga su in an ba su dama za su buɗa za su wuce ma annabi sallallahu alaihi wasallam zaman lafiya yake so ko kwanciyar hankali yake so ba tsoro bane ba tsoro bane tace a matsayin ta na dattijuwa tace abinda za ka yi ka je gaban su ka kama dabbar ka kai ta hadaya ai tunda suna ganin kai din baka yanka ba jin tsoro suke in in suka yanka kada Allah ma wahayi kuma daga baya a ce fa a buɗe a wuce amma in suka ga kayan ka taka to sun san kakat kenan dole gida za a koma ka je ka gaban su ka yanka ka kira wanzamin ka yi maka aski a gaban su ka ga mamaki annabi ya ce haka za a yi ta ce haka za a yi ya koma ya je gaban su ya ɗauko dabba ya yanka ta ya kira wanzami ya ce zo kai mu aski bai yi wa kowa magana ba dan ummu salama ta ce kakka kula kowa ka yi yanka ka ainihin aske gashi ka mai da kayan ka kawai ka cire ihrami ka dawo ka sha mamaki annabi yana yanka sai aka ce kai annabi ya yanka kai annabi ya yanka kai manzo Allah ya yanka kowa sai yanka nasa kawai yana zuwa yana aski kowa sai aski sai ya ce to mu tafi gida haka kama hanya aka tafi umrar da ba a yi ta ba kenan a wannan shekarar sai shekara mai zuwa aka yi ake ce da ita umratul qada umrar da aka yi ta ramko amma ba a yi ta ba a wancan shekara wannan yana nuna mana cewa addinin musulunci ya gina ne akan gwagwarmaya kuma dole wani lokacin a taba shi ko da daɗi ko babu daɗi amma dai wannan ya hana ya ci gaba ba gashi mu yanzu mun samu ba har mun karanta kuma da mu da jikokinmu za a yi ta yi kuma ba ranar da za a wayi gari a duniya wai ba a musulunci ba wallahi babu wannan rana ya koyan wannan to ku ji tsoron Allah ku kama addini ku rike alkawarin ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya muku kada ku saba wannan alkawari wa qala kum Allah ce ina tare da ku la ina kamta musalla in kun tsaye da sallah kenan Allah yana tare da ku ne in kun tsaye da sallah me tsaye da sallah yinta akan lokacinta me tsaye da sallah yinta irin yadda annabi ya yi ta tun daga kiran sallah sai an yi irin na annabi yadda manzan Allah ya ce sahabbai su yi haka za a yi kadi kamaci salatu irin tasa duka abin da annabi ya ruku'i irin nasa sujada irin nasa karatu irin nasa sallu kama ra'aytumuni usalli ba wai irin yadda aka tarar da gargajiya ana yi ba ku bayar da zakka kada ku zamanto wato marwata wani bawan Allah yake ba labari da su da ne yake gaya min wani mutum ne mai kuɗi ya ce wallahi mala a garin nan yana da gidaje manya-manyan gidaje sun fi guda 250 kowane gida ɗaya kuma daga na miliyan 20 na miliyan 15 na miliyan 8 na miliyan 9 yana da kadarori a abuja yana da motoci yana da waye ya ce amma wallahi malam mutumin nan baya sallah baya sallah wannan yaronsa ne malam yaron mai gidan ne araha araha ya zo ya kama wannan labarin araha kyauta dan na zo na yi wa'azi watakila Allah ya jefa zancen kunnensa ko kunnen wani makamancinsa ya ce baya sallah na ce me za baya sallah ya ce wallahi akarmakallahu zuwa ya gurin malamai suka bashi irin wannan sihiri cewa in yana sallah dukiyarsa za ta kare kuma ya gwada din ya fara yin sallah yana sallah sai ya ga asara ta fara samun ya ce waɗanda yake harka da su mata 'yan wasan kwaikwayon nan su suke cin kuɗinsa ya ce in ka ga mutum ya ci kuɗinsa ya ce kuma a duniya ba za ka ga ya wani alheri ba ya ce amma wallahi yana da gidaje yana ta rufe a kudin sai dai sai gida ya sa kwado ya rufe sai gida ya sa kwado ya rufe yau yana abuja yau an tafi lagos yau an tafi harka yau an tafi kaza idan za ka shirya da shi to ka iya zuwa ka nemo kana da alaka da mata yan wasan kwaikwayon nan ka kawo masa ɗaya kwana da ita gobe ka mayar ka ɗauko masa wata ya ba ta kuɗi miliyoyi wallahi ya ce kuma wallahi musulmi ne ya ce mun ga gidan sauri kaza amma wallahi baya sallah na ce arne dai arne dai a cikin musulmi amma malam waɗannan yayan suna amsa sunan musulunci matan suna amsa sunan musulunci to wallahi ina gaya muku da yawa irin suna nan wallahi malam yaron shagon kai gane baka sallah yaron gidan ka direban motar kai gane baka sallah waye waye din kai gane baka sallah ina la in aqamtumus salata idan kun tsaye da sallah ina wa aqimus salata wa atuz zakah ashe Allah ya yi gaskiya da yake cewa a tsaye da sallah ba da zakka to yanzu wannan ya ba da zakka wanda baya sallah ya ba da zakka to wallahi malam suna nan da yawa akwai wanda ya fara ba da zakka aka ce in ka ci gaba da bara zaka talauce dan ko ba da zakka yana talautar da mutane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sai Allah ya ce me kuma
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به الله أكبر ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم هكا فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين الله أكبر Allah ya ce fa bima naqadhihim mithaqahum saboda warware alkawarin da suka yi kaga wancan alkawari da Allah ya ce kada a warware yace saboda sai suka warware kenan sai ba su cika alkawarin ba saboda warware alkawarin da suka yi la'annahum muka ne musu albarka abinda ake nufi da la'ana shine at-tardu wal ibadu ar rahmatillah kora da nesantar da mutum daga rahamar ubangiji ka kori mutum ka nesantar da shi daga rahamar Allah Allah ya tsinewa ne ana nufin Allah ya raba shi da rahamarsa da jin kanyarsa ba kyau fa bi sababi naqdihim al-mithaq alladhi ukhida alayhim saboda warware alkawalin da aka dauka a kansu suka warware Allah ya tsine musu albarka abadahum anil aqi ya nesanta su daga gaskiya kuma ya kore su akan shirya wajalna qulubahum qasiya Allah ce muka sanya zukatan suka zamanto busassu ke kasassu fala yatta'izuna bi mau'izatin ba sa iya daukan wa'azi kaji malam duk wanda baya daukan wa'azi to zuciyarsa ta bushe ta kekashe li ghilazha wa qasawatiha saboda kaurin zuciyar kaushinta da kuma kekashewarta yuharrifun alkalima an mawadi'ihi irin waɗannan mutane zukatansu sun lalace ta yadda suna canja kalmomi yadda Allah ya faɗa sai su canja daga wanda suke su kawo wani abu daban tawili yuharrifun alkalima an mawadi'ihi fasadat fuhumuhum fahimtar su ta lalace in Allah ya ce ku yi gabar sai su a ba gabar ake nufi ba yamma kai ku ba da zakka ka ce a ana nufin kar a ba da zakka ne subhanallah su yi wa Allah ƙarya su faɗa wa Allah abin da bai faɗa ba iyazan billahi min zalika wa nasu hazzan mimma zukkiru bihi suka manta suka bari wani rabo wani kaso cikin abin da aka tunatar da su ai tarakul amala bihi ragbatan anhu suka ki su yi aiki dangane da abin da aka dora musu don kyamarsa kalmar wa nasu tana nufin taraku nasullaha fa nasiyahum ai tarakullaha fa tarakahum sun watsar da ubangiji suka bashi Allah shi ma ya watsa kashin su Allahu akbar aikin da Allah ya ɗora musu suka kisi abinda Allah ya ce su yi na imani cewa ba zai karɓi aiki ba sai da imani suka ce ba za su yi ba suka daina aiki kwata-kwata bin Allah suka daina sai zukatan suka kikace malamai suka ce duk lokacin da bawa ya yi daina ibada kuma duk lokacin da bawa ya daina bin umarnin da Allah ya ce to kullum zuciyarsa bushiya take ka daina ƙarya sai ka kika ka daina ƙarya ka ci gaba da yi ka daina shan giya ka yi ka daina ka daina annamimanci ka daina giba ka daina zalunci sai kai ka daina iya yawan kin daina wanda kake yi iya yawan kekashewar zuciyarka daga baya kuma sai ka gama sai ka dawo ka wayi gari aikin ma gaba ɗaya ya gagara ba ka iya yinsa gaba ɗaya Allahu akbar Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ga halinsu nan mun riga mun sani amma fa'afu anhum wasbah kai musu afuwa ka kauda kai ka rabu da su ka kyale su fa'afu anhum wasfa kai musu mu'amala irin mu'amala wanda ya saba ubangiji malamai suka ce wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum kai yace ba za ka gushe ba tattali'u ala kha'inatin minhum kana tsinkayo wato khiyana yaudara ha'inci za ka yi ta samun yaudara da gurin waɗannan mutane i ai Allah suka fara yaudara tunda Allah ya ce su yi sun ki su yi akwai abin mamaki don sun yaudare ka kai to irin wannan ba za ka gushe ba tattali ala kha'inatin minhum za ka rinka samun gadir yaudara da khiyana da ha'inci za su yi maka da kai da sahabbanka in haka ta faru fa'fu anhum wasfa kai musu afuwa ka kau da kai Allah zai yi maganin su salaf magabata suka ce ma amalta man asallaha fika bi mithli an tuti Allah fi babu mu'amala mai kyau da ta kamata ka yi wa wanda ya saba wa Allah akan ka irin kai ka yi wa Allah da'a akan shi ya saba wa ubangiji ya cutar da kai kai kuma ka bi Allah akan me Allah ya ce ka yi masa abinda Allah ya ce ka yi masa ka yi masa in Allah ya ce ka yi haƙuri ka yi haƙuri ka kyale shi idan Allah ya ce karama karama daga nan ne zai sa ya yi tunani watakila daga baya ce a ka duba wannan mutumin na saba ubangiji ina cutar da shi amma ya kau da kai ya yi banza da ni to wallahi malam wannan shine halin da musulmi suke ciki yanzu duk farmaki musulmi ake kaiwa duk kisa musulmi ake wa duk kaza musulmi ake wa amma suna fafu anhum wasfa suna yin afuwa suna kau da kai as-saf fasfahi saf aljamil mutum ya yi abuwa ya kau da kai kyakkyawan kau da kai ba wai tsoro ba ne wallahi amma ƙur'ani ne ce mutum ya yi haƙuri kuma da haƙurin ake samun nasara babu lokacin da aka yi aka yaƙi musulunci irin wannan zamani a duniya gaba ke daya ake faɗa da musulunci ake yaƙar musulunci ake tsangon musulunci kuma a lissafi kuma babu lokacin da ake ta shiga musulunci kuma irin yanzu wallahi malam aka ce in ka je america za ga tafka tafkan masallatan juma'a ke ta ginawa suna ta musulunta an gama suna ta musulunta duk kasashen kafiran nan ana ta bata musulunci amma suna ta ganewa wannan yake nuna ma aikin Allah ne yake yin sa ba mu ba ba mu muke ba ba ma guje zai fito daga daji daga kauye zo ya shiga birni ya karbi kalma ko malamai za su je su yi wa'azi a kauye kaga mutane suna ta gane musulunci ko kaga fasto shugaba a coci mai karantar da kiristancin gaba daya amma wallahi ya zo ya ce a bashi kalmar shahada da yawa yana faruwa ashe Allah shi yake daukar nauyin isar da sabonsa inna Allah yuhibbul muhsinin lalle Allah tabaraka ta'ala yana son masu kyautatawa ya ku bayan Allah ku rinka kyautatawa shine asaf amma asa ilaik ka rinka gongome dangane da wanda ya bata ma wani ya zage ka kai mai hakuri ya bata maka sai kai mai haƙuri ya shiga hakkinka kai mai haƙuri ka daure lalle Allah yana son masu kyautatawa to sai Allah ya ce mai wa min allazina qalu inna nasara
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به haka فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ومن الذين قالوا inna nasara daga cikin waɗanda suka ce mu nasara ne ‘yan kirista kenan Allah ya ce su ma ɗin a khazna min saƙahum ai mun yi alkawari da su idda'u li anfusihim annahum nasara sun yi da'awar cewa su nasara ne ko mutabi'un al-masih ibn maryam wai su suna bin isa dan maryam amma walai su kazalika fa yadda al'amari yake na gaskiya wallahi ba da gaske ne suna bin isa dan maryam din ba da'awa ce ta baka kawai Allah ya ce mun rike alkawari a gare su cewa su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su bi gurbin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma su yi imani da dukkan wani annabi da Allah ya turo shi zuwa ga ma'abuta wato masu rayuwa a bayan ƙasa amma ina su yan kiristan su ma fa fa'alu kama fa'alatul yahud ko fa fa'alu kama fa'alul yahud sai suka aikata kamar yadda yahudawa suka yi su ma suka warware khalaful mawasiqa wa naqadul uhud suka saba wa alƙawarin ubangiji tabaraka ta'ala fa nasu hazzan mimma zukkiru bihi su ma suka bar wani rabo da yawa cikin abin da aka tunatar da su na alkur'ani fa aghraina bainahum al'adawata wal baghda'a Allah ya ce saboda haka muka ainihin jefa kalmar aghraina tana nufin alqaina sai muka jefa adawa gaba wal baghda'a da fushi a tsakanin su ila yawmil qiyamah har zuwa tashin alkiyama wannan a tsakanin su ba wai tsakanin su da musulmi ba kuma alkur'ani ya yi gaskiya ba za su gushe ba suna gaba yanzu haka in kirista suna gaba ta kawo wuka tsakaninsu su ma yahudu suna gaba ta kawo wuka tsakaninsu amma suna dannewa don su yaƙi ku musulmi ba za su gushe ba haka suna ta yi har zuwa tashin alkiyama mutabaghidina muta'adina suna masu fushi da juna suna ƙeya da juna yukaffiru ba'dhum ba'dha wannan faɗan kiristan sai ya ce wannan kafiri ne yanzu na karantawa kwanaki a bible sai naga a cikin yan kirista akwai wanda yake cewa suke cewa shi kansa annabi isa maryam din zina ta yi ta haife shi wallahi mala subhanallah da wannan munan magana a cikin bible zina ta yi ta haife shi suka ce haka ne ina mijinta yake ka ji wata magana a wani abu garib jiddan jiddan to idan kana karantawa za ka ji sabani da yawa tsakaninsu la'anta fa yal'anu ba'dhum ba'dha su tsine wa junansu wannan ya tsine wannan ko yanzu coci cocin ai akwai cocin katolika akwai cocin protestant akwai cocin wane ne suna nan kala kala kala akwai cocin da ma bai tafi mutum uku ba kuma haka suke yin cocin nasu wannan tana cewa wannan yar wuta ce wannan ma tana cewa wannan yar wuta ce wannan tana cewa in wannan ta mutu wuta za ta shiga duk yan kungiyoyin kiristoci akwai al-malakiyya akwai al-yaqubiyya to kungiyar kirista al-malakiyya da ake faɗa tana kafirta yan yaqubiyya tsine musu suke kafirce kafirce akwai nusturiya da akwai kuma aryusiyya duk waɗannan su ma ne wa junan suke yi kullu ta'ifatin tukaffiru al-ukhra fi hadhihi ad-dunya kuma ranar tashin alkiyama Allah zai kafa musu shaida wa sawfa yunabbi'uhum Allah bima kanu yasna'un da sannu Allah zai ba su labari dangane da abin da suka kasance suna ainihin wato aikatawa wannan jan kunne ne da gargadi ga nasara dangane da abin da suke aikatawa su kiristoci na yi wa Allah ƙarya da yi wa manzan Allah ƙarya da abin da suka danganta wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala cewa wai yana da ɗa وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا سيالة
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير نعم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات نعم
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم Allah yana ba da labari da kansa cewa ya turo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bil huda wa dinil haqqi ya turo shi da shari'a da addini na gaskiya ila jami'i ahlil ard zuwa ga dukkan mutanen da suke bayan kasa da larabawansu da ajabawansu da masu karatunsu da marasa karatu da waɗanda aka turo wa littafi da waɗanda aka turo wa da manzanni da littafai ga baki daya Allah ya turo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da hujjoji da suke bambance tsakanin ƙarya da gaskiya yace ya ahlal kitab ya ku waɗanda aka ba wa littafi yahudun nasara qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kaseera haqiqa manzanmu ya zo muku yana muku bayanin da yawa yawa cikin hukunce hukunce min ma kuntum tukhfuna min alkitab cikin abin da kusance kuna boyewa tukhfuna kuna boyewa idan sun zo sun tarar da sifan annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin attaura sai su boye ta Allah ya yi bayanin annabi a cikin linjila sai su boye ba za su gaya wa mabiya ba dan kada su yi imani da Muhammadu wa yafu an kasir Allah ma yana yin afwa wato dangane da wasu abubuwa da yawa da yawa cikin abubuwan da kuke boyewa yana bayyana abin da kuke canjawa yubayyinu ma baddaluhu wa harrafu Allah ya turo manzo yana bayyana abin da kuka caccanja kuka bata da abin da kuka yi tawili da ƙaryar da kuka yi wa Allah da manzansa annabi yana warwarewa yana bayani wa yaskutu an kafirin mimma gayyaro bal ma Allah yana shiru ko shi annabin yana shiru yana yin afuwa ya kau da kai dangane da wani abun ma da yawa ma ba a yi ma magana akan shi ba saboda babu wani fa'ida cikin bayani daga cikin abin da suka ɓoye akwai jifa ga mazinaci mai aure idan ya yi zina a jefe shi ya mutu arrajim abdullahi dan abbas allah kara masa yadda ce man kafara bil rajim faqad kafara bil qur'ani min haythu la yahtasib duk wanda ya kafircewa hukuncin nan na cewa in mutum mazinaci mai aure yayi zina to a jefe shi to ya kafirce wannan to hakika ya kafirce alqur'ani ta yanda baya tsammani to wannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da suke boyewa tunda a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ai annabi sallallahu alaihi ya yi mujadala da su dangane da jefe mazinaci yace ku zo da littafin ku karanta ku bude ku gani babu har sai da ta kai ga yahudawa su zo su kawo hukunci ga annabi sallallahu alaihi wa sallama akan wannan aka zo za a karanta cikin littafin nasu sai wani daga cikin su sai ya dauki yatsarsa sai ya dora akan daidai ayar da take magana akan jifa din sai ya ce gashi nan sai da ko a taura din zai karanta annabi ba ka ce a zo a karanta ma a taura ba kamar daidai nan ne ayar da ke magana akan jifan sai dora hannun sai ya ce ba gashi ba gashi nan ya karanta to akwai abdullahi bin salam a ciki cikin musulmi a lokacin ya musulunta babban malamin bai yahudi ne ce cire hannunka yana cire hannunsa sai ga ayar rajimu ayar da ke magana akan a jefe mazinaci mai aure a cikin a to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke musu wannan hukuncin to suna boyewa gaskiya haka suke dora mabiyansu akan boye musu gaskiya ba sa gaya musu gaskiya sai dai kawai su koya musu fada da musulunci da musulmai sai a koya musu gaba da addini to wai dan ma fa Allah ya sa annabi ya kau da kai da yawa daga cikin abubuwan da suke na tabargaza baya ainihin bayyanawa ya yi shiru ya kyale dan bayani akan sa din bai da wani amfani ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين حقيقة haske ya zo muku daga Allah wa kitabun mubin da kuma shari'a mabayyana zuwan manzon Allah haske ne gare ku ya ku uwa ga alqur'ani kuma shine kitabun mubin gashi yanda ake karanta shi dalla dalla billa billa yana ratsa zukata duk duniya shi kadai ne gashi nan duk duniya babu wani qur'anin na izu 60 nan ba wata kasa da take da qur'ani izu 61 babu banda in shi'a ba da suke da nasu daban musafu fatima sun ce su suna da nasu qur'anin da ko harafi ɗaya babu a cikin nan kuma yayi bakwai din wannan girma kaya guda to ai da an fito da shi an gan shi amma yau in ka je america wannan yadda araman ne karanta ayan na haka ba america zai karanta ta in ka je saudiya haka za su karanta in ka je china ma haka dan china zai karanta in ka je togo ma dan togo ma haka zai karanta in ka je dan niger ma haka zai karanta in ka je dan kamaru ma haka zai karanta dan nigeria ma haka zai karanta dan nigeria ma dan kano haka zai karanta dan maiduguri ma haka zai karanta dan abuja ma haka zai karanta state capital ko shi ma haka zai karanta dan lagos ma haka kowa da kowa har aljanu haka suke karanta shi dan Allah wannan baya nuna unity kuma baya nuna authenticity karfi cewa littafi ne karfa kuma baya canjawa shi ɗaya yake tun da Allah ya duniya ake wa Allah bauta dai da ƙur'anin nan dai shine dai ba a canja ba kuma har Allah ya tashi kiyama wannan alƙur'anin dai shine sai dai ya ɗauke shi kuma zuwa gare shi babu canjawa ba mu da old testament ballantana kuma new testament ba mu da shi mu littafin mu qur'ani kadimi ne yanda Allah ne ya faɗo shi tun lokacin da yawa wahayi wa jibril ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam daga baitul izza zuwa nan duniya ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam hakan nan ayan nan take ba a canja ba ko wasali haka aka kiyaye da haka ba wani wanda zai zo ya zauna saboda malantansa ko karatunsa ya canja wani wasali kana canja wasali daya sai an abin yanzu aran man yana ja yana dora wasali kisra kasa a wajen fata sai ku jira abin bai yi ba saboda bai karanta daidai ba to haka qur'ani yake da mu'jiza ki hadibihi Allahu man ittaba'a ridwanahu Allah yana shiryarwa da wannan alqur'ani wanda ya bi yardar ubangiji Allah ka sanya mu cikin su yana shiryar da shi subulus salami subulus salami turuqan najati hanyoyi na shirya kenan wasalamati da kuma samun kubuta alqur'ani shine yake koya mutane hanyar kubuta da tsira wa manahijil istiqama da kuma tsari na samun tsayuwa wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur alqur'ani kenan yana fitar da mutane daga dubbai shine adh-dhulumat jam'i ne na zulma duhu daya dubbai masu yawa duk wanda ya kama qur'ani ya bar duhu wallahi ka kama haske ila nur zuwa ga haske inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati atadna lahum adhaban alima وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا alkur'ani mai girma kenan Allah yana shiryarwa ta dalilin alkur'ani ta hanyar sa zuwa hanya ta kwarai subul salami wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi idni wa yahdihim ila siratin mustaqim da izinin ubangiji Allah ya kaddara alkur'ani yana shiryar da mutane zuwa ga hanya ta kwarai yunajjihim min al-mahalik jama'a alqur'ani shike kubutar da mutane daga dukkan halaka wa yuwaddihu lahum abyan almasalik alqur'ani shike bayyana wa mutane hanya mafi kyawun bayyana ya bayyana dalla dalla fa yusrifu anhum almahzur almahzur kuma Allah yakan kawar ta dalilin alqur'ani ya cire mutane daga dukkan abin ki wa yuhassilu lahum ahabba al'umur alqur'ani shine zai sama muku abubuwan da aka fi so wa yanhi anhum ad-dalala alqur'ani shi zai kore muku bata wa yurshidhum ila aqwami hala kuma alqur'ani shine zai shiryar da ku zuwa ga hanya wacce tafi kowace miƙewa ku riko da alqur'ani ku haddace alqur'ani ku koya yayan ku alqur'ani ku rinka tilawa alqur'ani ku ji kuna son qur'ani ku sa qur'ani cikin wayar ku ku rinka sa qur'ani a motar ku ku rinka sa qur'ani a gidan ku ku nemi alqur'ani ya cece ku dan kuwa alqur'ani zai yi ceto ranar tashin alƙiyama Allah ya sa mu cikin waɗanda alkur'ani zai ce ta abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tunda harshe Allah mana afuwa da rangwame subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wala udwana illa ala adh-dhalimin wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan bawan Allah yana yana tambaya cewa idan alarma yana karatun alkur'ani me ya kamata a yi a bi shi ne ko a saurare shi a saurare shi shi ya fi musamman ga wanda bai iya ba ya zai iya bi shi in yana bin sa bai iya ba ai ba zai iya koya ba za ka iya bin sa kana kallo kana bin sa cikin zuciyarka zai maka tasiri kwarai da shi alkur'ani da ɗabi'a alkur'ani ana karanta shi mutum in yana son sauraron sa yana sa masa infiali shine ya responding amma musamman ga wanda bai iya karantawa ba ban san yadda zai iya bi shi ba ya bi shi abu zai iya ganewa daidai ba wannan bawan Allah yana tambaya cewa meye ma'anar wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal yahuda wan nasara la yasbiquna fa khalifuhum hadisin yana nufin yahudawa da nasara ba sa rina gemunsu ko ku saba musu yahudu da nasara ba sa rina gemunsu ko ku saba musu ana nufin ga wanda yake da gemu ya furfura kamar yanzu dattijan nan da yake gaban mu kaga gemun sa ya furfura to sunna ne ya rinka rina shi da lalle sai gan shi ya sa shi yayi ja to da yahudu da nasara ba sa yi to ku rinka yi ana rina gemu da da jan abu za ga da yawa inda suke suke da shi suna amfani da shi za ga mutum gemunsa ya yi ja haka to yin wannan sunna ne annabi ya ce a yi sallallahu alaihi wasallam wai a karmakallahu Allah mai da malam gida lafiya don Allah malam menene hukuncin yawan jin wakar begen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko mutum yana yawan ji shi ko mai wakar yana yawan kiran manzan Allah to kai kuma kai kuma kai salatin guda ɗaya in ka ƙi ka maimaita sauran yaya hukuncinka na farko waye ce ka shi kullum mutane ana gaya musu ku daina bari ana damfarar ku akan addini yanzu shi san annabin sai ka masa kiɗa da waka da sunnonin annabi nan dubun dubata an wulakanta su bal ma masu yi wa annabi wakan su sun fi kowa a duniya ya yaƙa sunan annabi mawaƙan nan da suke manzan Allah waƙa yanzu kana ganin sa yana waƙan ka duba haɓarsa za ga a tashe take tas ya kwashe ta kuma annabi ya ce a tsayar da gemu ko ba haka bane yanzu mun karanta hadisi da ku ba ma tsayar ba ma an tsayar ma a rina shi ku saba wa yahudu da nasara annabi bai taba sa aska a haɓarsa ba to ka zo ka rike lasfika kana yin bege wa annabi kuma ka aske gemun ka kuma ka zo kana yi wa annabi bege kana kiɗa kana waka kana rawa mata sun zo suna taba ka suna maka kari wani har wani karere ya yake tun yana tsefa yana ƙasa yana ƙasa naira tana ƙasa ƙasa da shi saboda mata sun zo masa kuma an lokaci ana kiran magariba a masallatan unguwa ladani yana ta kiran sallah yana ƙi ihun sai gama ko tattara kayan sifikun su suke ana kiran sallah ba sa iya bari ɗiban kayan suke ba a gani suna yin sallah to ina kauna annabi saboda kai mai sauraron kai baka da wayo kai dolo ne kai in san annabi yake yi da gaske ya zai zo ga abin da annabi ya ce ayi bai ba a ta'asil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu kana saba wa Allah kuma kana kana bayyana cewa wai kai kana son Allah eh ai ba haka bane bane ba daidai bane ba na farko jin wannan kaɗe kaɗen bai halatta ba kuma ba wanda ya ce ka je kai annabi waka ba wanda ya faɗa wai da umarni dai a ce ka je ka yi a'a sa san ibn sabis abdullahi ibn rawa kan sa'u sun yi annabi waka amma yawa yawan waƙoƙin da suka yi waƙe ne ba waka da kiɗa ba ne ba waka ne ga ta nan a rubuce a zubar larabci ana karanta ta a littafi waƙar da suke yi suna yi ne don mai da martani kafirai ne in sun zagi annabi sallallahu alaihi wa sallama sai su yi don su kare matsayin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ko yanzu ina za mu iya tada wani yaro da ya iya waƙen ya zo ya faɗi abin alheri ga musulunci da manzo Allah sallallahu alaihi wa ba laifi bane ba amma ya za ku zo ku sa kiɗa ku sa piano ku sa amo ku sa hadda kalangu a wani wurin fi sabilillahi kaga wannan ba daidai bane wuce gona da iri ne kida fa sosai fa yanzu kaga hatta zikirin nan wallahi ne mamaki ne mamaki nake an zo wai za a zo zikiri ana yawon maulidi ana yawon wane ne naga wata mota malam ta sifi ku akan ta malam wallahi ni kaf ni ban sani ba wani nake tambaya kafin abin naga tutoci ana abin nan kuma sai na ji cas cas cas cas cas cas cas cas cas cas sai can naji ana la ilaha illallah allah cas cas cas cas cas cas cas la ilaha wallahi malam ka sa abin da suke saboda saurayi yana son kiɗa da aka bari su kiɗa kawai kuna morewa kuna shakata wanda ku je sabon gari ma ku kiɗa ku kuna ya fi muku alheri Allah wallahi disco da waka sosai da sauransu wai kuma a zo a jefa sunan Allah sai ai kiɗa ai kiɗa guri ya rikide sai a dan jeho sunan Allah a ciki ka ji tsiyafa haka wannan ai ba daidai bane da haka bai halatta ba ba addini ba ne kuma babu lada a kai sai zanabi na masifa yawwa sai zanabi na masifa da haka harma da zaka zo ka sa kai tsammanin ka kai wani wani mai tsoron Allah ne kai har da zaka ce mana wai ana wai salati kai guda ɗaya kake yi to wace ma kaje kai kwaya ɗayan ma Allah ya sauki an zo an sa wani rediyo ana ana hira da shi wai shine mawaƙi annabi ya akramaka Allah wai hafa ce ake musu akramaka Allah ake ce musu mawaƙi wai ka ji akramaka Allah akramaka Allah to da Allah mai aikin dan jarida kenan yana hira shi da Allah to ko me sana'ar malam yace sana'a ta bege eh dole ya zama bege sana'ar ka tunda ana dan maka kari ka samu kuɗin kashe ku ji tsoron Allah wannan yaudarar ba inda yake da sai irin nan gurin kawai a debo katisi ta rawa malam sai ta kida wai a ce ana wai ana wai ana yawa annabi abin nan sauransu ba yi da kyau bai halatta ba ka daina kawai da kai da wanda ya je ya ji ban mali wallahi duk ɗaya kuke Allah kuwa in gaya maka gaskiya da shata da shago da shege in ji ƙala rawu ya ce duk ɗaya ba su da bambanci amin wai mai hukuncin wanda wai in yi aikin tuba in yi aiki na laifi da ya kamata tuba sai tuba kuma daga baya dai in ya dan huta sai da komowa kuma Allah sauki to sai da tuba amma ana jiya masa tsoron wata ran kafin ya koma ta lahira ya so wuce ya tafi kwarai da gaske an malamai sun faɗa kada mutum ya rinka aikin ya tuba ya koma ya tuba ya koma akwai hadari wallahi wata ran shedan zai zai yaudare ka bai fi maka kwana ɗaya ba ka mutu dan ku mutuwan nan ba ta sallama ka ji ko ko hadarin mota ko ciwon ciki ko sauro ya cije ka ko ka fada kwata ko ka fada rijiya ko a kashe ka ko wani abu makamancin wannan wallahi ko gobara ko wani abu ka tuba shekaran jiya yau kace bari ka dan koma shikenan kuma sai ka zo ka mutu imamu ahmad yake cewa abinda Allah ya fi damuwa da shi mai mutum ya cika da shi duk wanda ya cika da mummuna to shi anan sai ya zama mummunan abu kwarai da gaske shi yasa salafus salih suke addu'a kullum Allahumma Allahumma inna nas'aluka husnul khatima ya Allah muna roƙon ka bamu kyakkyawan cikawa husnul khatima shine me kyakkyawan cikawa kyakkyawan cikawa da haka kada ka bari kana aikata zanubi dan tsautsayi zai iya kama ka kaje ka fada Allah ke kuma wannan ya zama tuban dan muzuru kenan malam dan Allah a yi wa yan uwa mata nasiha akan surutu da suke yawan yi lokacin da ake karatu saboda ni mijina yana lazimta mun idan mun gama karatu mu koma gida sai ya ce sai na ɗauko na fassara masa duk abin da aka yi da ayoyin nan gaba ɗaya to ni kuma surutun da suke ba su barin mu mu ji abin da ake faɗa wannan takardar ni zan miƙa ta ga yan agaji ne kun gani ba zan iya nan dai zan yi controlling ɗin nan amma waɗancan tun da ni ba gaibu na sani ba ba ganin su nake ba ba zan iya ba da haka duk ma yan agaji sai ku ɗauki ku taking over a miƙa wa yan agaji sai a je a samu yan agaji yara ka ku tura katiba yawwa manyan su tsaya a waje sai a tura yan yara ko a samu mata ku yi sanarwa a samu mata yan hizba da za su yi sai mu nemi taimako mu dan dinka musu uniform mu musu agaji na mata daga yau muna gaya muku ku tattauna ku yan kwamitin in kun ba da dama wani sati sai mu sanar ku dauki list duk wanda za ta yi aikin hizba ba ma biya fa fi sabilillahi ne kar wata ta je ta ce mijinta ta samu aiki a masallacin sabuwar gamfi ta zan lokaci ne yanzu na nema to abinda za a yi sai mu dauki yan hizba mata da za su rinka tsayawa suna lura yawa kuma duk wanda aka kama tana yawan surutu kurin ku ba mu sunanta ku kawo mana sunanta in Allah ya sa da za mu yi addu'a na gurin Allah in ba ta da kishiya Allah ni dai ban faɗa ba kafin ku ce a faɗa a duniya ba abin da irin kishiya ai wata wata ta ce ita ba gaskiya inda ana yawan maganin kishe kishe nan maza a ce su auren nan ita gaskiya za ta daina zuwa karatun ma wata ne take cewa mijinta wani abu ya zo na ce ta kira shi zo ta ce tab a ganin kalla waye za ta kuskure ta turo mijinta wajen ka ka zuga shi ya aure ta ce wallahi inda zai zo hede mu zo tare tana ganin ido na ina ganin irin matan nan ne wato masu tsananin al'amura to Allah kiyaye um, wannan yana cewa wai da gaske ne manzan Allah wai wai ya sa Aisha wai su yi kiɗa wai lakacin da aka yi aure in ji waye dan Allah subhanallah ya sa Aisha kai dai kai dai ku rinka gyara maganganun da kuke kuma mutum ya daina fakewa da wani abu zai yi zalunci su mata idan an yi aure an samu riwaya wata rana aka kawo ita na aisha din aka kawo haka sai ji matan sun zo haka shiru suna tahowa suna cewa a tainakum a tainakum fa hayuna ne hayu wannan wannan suka taho empty ba sa cakon ya ce waye waɗanda suka ce ai mata ne an kawo amarya ya ce to ya na ji mata an kawo amarya ba sa yan wake-wake haka nasu na mata sai ce su ce to me za su ce suka ce sai aka ce su rinka cewa atainakum atainakum fa yuna ne ayyukan kun zo mana mun zo muku muna gaishe kuna gaishe mu irin dai kalmomi masu kyau dai wanda mata suke irin yan wake da mata suke yi a da faɗin maganganu masu kyau ba zan iya tuna su ba amma an samu tsofaffi za su iya tunawa wannan kalmomi da ake faɗa na bawa amarya haƙuri sai ki haƙuri an kawo ki gidan mijin da baki taɓa sanin sa ba wane ne wane to irin waɗannan ba laifi ba laifi idan an yi aure idan an yi su babu laifi idan an yi aure idan an yi su sannan kuma malamai sun faɗa ya zo a cikin hadisi ingantacce idan aka yi aure dan mata sun yi irin kiɗan ƙwarya a tsakaninsu wannan ba laifi kiɗa na ƙwarya ba kiɗan kalangu ba a saka ƙwarya ɗin nan a karkada wannan ba laifi ba ne a ranar aure ba laifi ba ne don sun ɗan shakata a wannan yawa da mun babba da fatawa mai tauri a kai haramun ne haramun ne amma ya halatta yawa don adalci shine ka faɗa da haka wanda yake so matansa an yi aure ɗin za su ɗan shakata to a nemo ƙori da masu kiɗan ƙwaryan nan eh su kadai dama kar wani kato ya je ya tsaya su kadai mata zalla ai kun riga kun san hukuncin ikhtilat ko yawa ni wannan bayanin ba fiye son yin sa sosai ba dan sharrin mutanen mu wallahi wani sai je ɗebo ban mali ma ya je kawo yawa Allah ya rufa asiri tambaya ta karshe wannan yake cewa wai wani ya sa an kashe wani wani ne ya ce a je a kashe wani da aka je aka kashe shi sai aka zo kama aka kama su tare to idan an zo yin hukunci ko na biyan diya ko hukunci to wa za a kashe kowa ya zai biya duka warai da gaske barin gaya muku Allah kiyaye inda mutanen garin nan gabaki ɗaya za su yi ittifaki su ce a kashe wani mutum ɗaya aka je aka kashe wani mutum ɗaya duk mutanen garin nan kowa iya da ya sa hannu ya amince a ƙa'idar shari'ar musulunci to alƙali ya halatta yanke hukunci a kashe mutanen kano gaba ɗaya haka sai na umar ya faɗa ya ce wallahi lau tamala ahlu sana'a da mutanen garin sana'a za su haɗu su yi ittifaƙi gaba ɗaya akan kashe wani mutum guda ɗaya wallahi la qataltuhum jami'an umar ya ce wallahi sai na kashe su duka gaba ɗaya ai ran mutum wai wai wai ran mutum musulmi guda ɗaya ai yana da nauyi da haka idan aka yi mitin mutum talatin suka yi mitin cewa su ɓoye wane su kashe shi wane ya ishe su bari su gama da shi sai Allah ya tona asiri ya bayyana ina fata ana fahimta sai Allah ya tona asiri ya bayyana to wannan mutumin da shi da wanda suka yi kulle kulle kulle kullen a kashe wannan mutumin dukkan su gaba ɗaya an kama sai an yanka su an kashe su gaba ɗaya in harbi ake gaba ɗaya sai an harbe su kai cewa aka yi malamai ko da tari ka karasa ana cewa a kashe wani suka ce mana ka yadda kenan ka yi wannan tarin to wallahi sai an hada da kai idan ana yin haka shine za a tsare hukuncin kisan mutane ina fatan kuna fahimta da ƙarshe kuma na cewa ku tsananta addu'a da roƙon Allah dangane da waɗanda suka kashe malam Jafar insha Allah ta'ala saura kiris insha Allah insha Allah ku mubashirat bi idnillahi ta'ala in Allah ya sa da kar ku daina yin addu'a kada ku daina yin addu'a insha Allah wani abu zai bayyana muna kyautata wa ubangiji zato bi idnillahi ta'ala insha Allah in Allah ya sa da Allah ubangiji ya toni asirin su Allah wargaza su ya katancana su kuma duk wanda yake da hannunsa ko da shawararsa Allah kakka ba shi kwanciyar hankali daga shi har zuri'arsa kuma gaba daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh